من شر الدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والخاتم والسبب ناصر العبد الحق والعالم إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم آمين يا أيها الشيخ الإمام أبو الحسن والكرم والإمام الزمن سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله لله يا أيها الذين آمنوا لا نؤمن بكلام من أو إلى ذكر الله وخير البيع ذلك خير لكم من الدعوات فأخذوا الصلاة فانتشروا في الأرض واتقوا الله الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تشكرون والصلاة والسلام على سيدنا وعليكم سيدنا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على قائل خير من الشمس يوم الجمعة في قلوب آدم وفي ولد الجنة وفي يخرج منها وفي تاب الله عليه وفيه مات ولا تكون سائدا يوم الجمعة ورضي الله تعالى عن ابن المخدوم وخاتم المحمدي المعلوم مولانا ابو العباس الشيخ محمد محمد اللقائي سر عندي في الباب له الغلط جاء المخاطر الله المنقول لا يكتم السر الا من ثقة وسر لله لا تمثيل ورضي الله تعالى عن ابي بكر ووارث جره ابو الاشهاد القائل النفس والافاق مع ما رايتها تراني واني الكل من ربي او ظلمني حقا لجبر الكفر فانني وجدت من الشر اما بعد السلام عليكم ورحمه الله muna gode wa Allah ta baraka wa ta'ala daga cikin ni'imarsa da laiwarsa da kallon jirgin da ya rayu na shi albarka don ba da falar a farilla da juma muna roƙon Allah ta baraka da ala ya karba mana dukkan kurakuran mu Allah ta baraka da ala ta karba shi an kuma shi na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan rana ranar juma'a rana ce mai girma kuma ta dace da ranar nisfu shaban wato nan ma ta ƙara hada wata farilla girma a kan girma duka za mu fi hadin layi shi mai sha wannan sallahi na Allah tabaraka wa ta'ala da Allah ya hada mana mu da sanki na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba abin da muke bukata illa al-mujabata lil da'at wa al-ikhlas fiha wa mudawwama akan aikin alkhairi akan da din Allah tabaraka wa ta'ala mu yi ikhlasi a ciki a irin waɗannan kwanaki masu albarka wanda da kuma kwanakin da za mu shiga na ramadana abin da ake bukata mutum ya dawwama ya san aikin alkhairi shi aikin alkhairi Allah ya siffanta mummunai wanda suke wanda suka ainihin zama mummunai na gaskiya wanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka tsaya kan wannan Allah sai siffanta su cewa allazina hum ala salatihim daimun sune suke dawwama akan sallolinsu wato suna dawwama cikin biyayya wa Allah tabaraka wa ta'ala ba tare da yankewa akan ibada da shi a ce wani lokaci sun yi wani lokaci ba su ba a dawama su ke imam sa daga cikin malaman tafsiri yake cewa ai mudawamu na raiha fi awqatiha bi shuhuriha wa musammadatiha suna dawama akan zalla na farko akan lokacin jihar أحضر الأعمال الصلاة في أول وقتها mafi fitina yuka mutum yi sallah akan lokacin ta to suna yin sallah akan lokaci sannan bi shuruɗiha suna kiyaye sharuɗan sallah akwai shuruɗu wujudin akwai shuruɗu sihhatin duk suna kiyaye wannan sharuɗa na sallah sannan wa mukammalatiha suna kiyaye abinda sallah ba ta cika da shi su kiyaye wannan waɗannan su ne Allah tabaraka wa ta'ala ya siffanta a wannan aya wannan shi ne abu na farko abu na biyu akan dawwama akan din Allah tabaraka wa ta'ala wasiya ce ta Allah tabaraka wa ta'ala yayin da Nabi Isa alayhi salam ya faɗa harshen sa ausa ne bisalati wazakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yajalni jabbaran shaqiya Allah tabaraka wa ta'ala ya masa wasiya da yin sallah da kuma ba da zakka matuƙar yana rayu wato ya dawwama akan sallah ya dawwama akan zakka matuƙar rayuwarsa sannan faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wa abu rabbaka hatta yasiyaka al-yaqin ka bauta wa ubangijinka har al-yaqin wato mutuwa ta dace ka saboda mutuwa ita ce yaqini ba wanda ke da kokonto cewa ana mutuwa ko zai mutu kowa ya san mutuwa tabbas ta yaqini ka zauna kan bautan Allah tabaraka wa ta'ala har ya kini wato mutuwa ta rike ka kada ka yanke akan ibada wannan wasiya ne na Allah tabaraka wa ta'ala umurnin sa ne mutum ya dawwama akan biyayya wa Allah tabaraka wa ta'ala ya dawwama akan ibada abu na uku dawwama akan aikin alkhairi da ibada da da'a wa Allah tabaraka wa ta'ala yana daga cikin ayyuka da Allah tabaraka wa ta'ala ya fi so hiya habbul amali lillahi shine mafi soyuwan ayyuka a wurin Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda mu'mina Aisha Allah kara mata yadda tace kana li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam hasirun sai na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance na da wata taburma wannan taburma ta sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yana kaurace mata dare a sai ya ainihin shimfiɗa ya yi sallah wato yawan ƙaurar cewa kwanciya a kanta sai shimfiɗa ta yi ta sallah a ciki sannan da rana yakan shimfiɗa ya zauna a kai to sallan da yake da dare sai mutane suka ringa zuwa suka ringa zuwa suna sallah da sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato suna jinsa wannan salloli da yake da dare har mutane suka yi yawa da mutane suka yi yawa sai sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya yiwo ya kalli waɗannan mutane sai ke ce musu ya ko mutane ku ɗauki aikin da za ku iya Allah ba zai ƙosa ba har sai ko kun ƙosa domin aikin da Allah ya fi so shi ne wanda za a dawwama kai ko da kaɗan ne Allah shi lafiya shi ya ba safai haka wato ku ɗauki ibadan da za ku iya wanda za ku iya kullum kullum kada ku ɗauki abin da ya fi ƙarfin ku abin da za ku yi yau gobe ba za ku yi ba Allah ba zai kosa da wannan ibada ba har in ne ku dai ku kosa sannan Allah yana son aikin da za a dawwama a kai kullum ana yin sa ko min karancin wannan aikin ya zama an dawwama a kai saboda idan mutum ya dawwama a kai mutuwa za ta riske shi kan wannan aiki saboda haka a ruwan Abdulwahab Sakafi yace ai iyalan sai na Rasulullah sun kasance إذا عمل إذا عملوا عملا أثبتوه idan suna aikata wani aiki na ibada sukan tabbata akan wannan aiki ba tare da yankewa ba kullum suna yi wannan shine abu na uku abu na hudu annaha sabban li mahabbatillahi azza wa jalla dawama kan aikin alkhairi dalili ne zai sa mutum ya samu soyayyar Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya so shi kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa cikin hadithul qudsi la yazalu abdi yatakarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu ba ba zai ba zai gushe ba yatakarrabu ilayya da da ainihin fili mudari wato ba ba zai gushe ba yana ci gaba da kusantan Allah da ayyukan alkhairi kullum yana aikata ayyukan alkhairi kullum yana yi hatta uhibbu idan mutum ya ci gaba da wannan aiki har ya samu Allah tabaraka wa ta'ala ya so shi idan Allah ya so mutum to zai gaje dukkan gabobinsa sai za babtu kun ku samu allazi yasmu biya wa basu allazi yasir biya wa yadu allazi yasir biya idan Allah ya so mutum sai Allah ya zama jinsa ya zama ganinsa ya zama hannunsa ya zama kafafuwansa Allah ya ce sai insha Allah inna uliyanna da zaran mutum ya roki Allah Allah tabaraka wa ta'ala sai ya bashi idan mutum ya nemi tsari ga Allah wala uziyan nan Allah sai ya tsare shi da abin da ya nemi tsare to wannan mutum ba zai same shi ba sai da dawwama akan nawafil alkhairi ayyukan alkhairi idan mutum ya dawwama akan ya ci gaba da yi sai ya samu tsayar Allah tabaraka wa ta'ala abu na biyar sabatu la'ajiri inda la'ajiri idan mutum ya dawwama akan aikin alkhairi sai da su wani lokaci ya gajiya saboda rashin lafiya ko tsufa ba zai iya wannan aiki da ya saba yi ba to Allah tabaraka wa ta'ala sai ya rubuta masa ladan wannan ibada ko kuma ya yi tafiya kamar yadda hadisi na zina rasulullah imam bukhari ya ruwaito shari'a bin mukal ashari zina rasulullah sallallahu alaihi wasallam za mari da abdu aw zafara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sayyan idan bawa yayi ainihin rashin lafiya ko yayi tafiya Allah tabaraka wa ta'ala zai rubuta masa ladan abin da yake aikatawa lokacin da yake mukiman yake zaune a gida cikin lafiya da lokacin da yake idan ya rashin lafiya nan ma za a rubuta masa ibaran da yake lokacin da yake da lafiya ba don wannan tafiyar ba ko ba don wannan rashin lafiyan ba niyyarsa shine ya dawwama akan wannan aiki tun daga dalili ya zo ba shi ya jawo dalilin ba ba shi ya kawo rashin lafiyan ba Allah ne ya kawo cikin fadalan Allah tabaraka wa ta'ala Allah sai ya rubuta masa lada bai yi wannan aikin ba sai Allah ya ba shi ladan wannan aiki. Abu na shida, annaha sababun limahin zuru, da wama kan aikin alkhairi aiki na ibada, dalilin zai sa shafe mutum zunubansa kamar yadda Abdullahi bin Mas'ud Allah ya kara masa yadda ya karbo hadisi cewa wani daga cikin mutane ya zo wurin sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace masa ai asaba imratan a wato ya ainihin aikata babban laifi ya aikata zina sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya biya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah tabaraka wa ta'ala saukar da ayan nan aqimi salata tarafan nahari wa zulfan min al-layli inna al-kafi silla sayyat wato ka da sallah a ainihin a tarafain nahari karshen wato rana farkon rana da karshen da wato sallan asuba kuma sallolin yamma a zahar da la'asar ka yi aikata wannan salloli din da kuma wani yanki na dare sallan magariba da isha saboda inda na sana'at yusuf na sayyar kyawun ayyuka sukan tafiyar da munanan ayyuka saboda haka Allah ya saukar da wannan aya akan ya tsaya su ya aikin alkhairi Allah zai shafe masa zunubansa Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as-salawatul khamsi wal jumu'a ila jumu'a kaffaratu lima bainahunna ma lam takshal kaba'ir salloli guda biyar da kuma juma'a zuwa juma'a kafara ne na zunuban mutum matuƙar bai aikata kaba'ira ba idan mutum ya nisanci kaba'ira salloli da yake daga sallan farilla zuwa sallan farilla to sai zama Allah tabaraka wa ta'ala ya kankare mata sauran laifukanta da yake tsakanin wannan salloli da kuma tsakanin juma'a zuwa juma'a a wani hadisi sai ya rasu Allah sallallahu alaihi wasallam juma'a tun juma'a kaffaratu lima bainahuma wa ziyaratu salatu ayyami daga juma'a zuwa juma'a kaffara ne da ke tsakanin su da kuma ƙarin kwana uku a to idan mutum ya dawwama kan aikin alkhairi yana aikatawa sai Allah tabaraka wa ta'ala ya share masa kananan zunubansa abu na bakwai ai tsayawa kan aikin alkhairi sababun a husnul khatima dalilin da zai jawo wato yusabbibu husnul khatima zai sa mutum ya samu kyakkyawan ƙarshe da yi ƙarshe mai kyau saboda duk rayuwar da mutum ya yi muradinsa ya cika da imani duk aikin da mutum ya yi duniya idan ya zama ƙarshensa ya yi muni ya zama bisa bisa ma sana aikin da ya kira duk ya yi muni bai samu abin da ake bukata ba lahirarsa ta lalace to ainihin wahiya amina jami jami wal amali bil khawatim ai wato tsayawa kan aiki mutum ya dawo kan aikin alkhairi zai sa mutum ya zama ya samu aminci da dukkan al'amurmura kuma ya zama to al'amali bil kawashi ayyuka duka ana lura da na karshen ne ba yanzu abin da ka rayu akai kake kai ba a ya karshen ka ta zama saboda man shabba ala shay'in shaba alayhi wa man shaba ala shay'in mata alayhi wa man mata ala shay'in bu'ita alayhi ai lamarin yanda yake duk wanda ya tashi akan wani lamari na aikin alkhairi kullum yana aikata wannan aikin alkhairi Allah zai taimake shi akan wannan aikin alkhairin har ya tsufa yana aikata wannan aikin alkhairin duk wanda ya tsufa kan kyakkyawan aiki to zai mutu akan wannan aiki duk wanda ya mutu aiki na gari to za a tashi za a tashe shi akan wannan aiki saboda haka ake son mutum ya dawwama akan aikin alkhairi ya dawwama akan biyayyan Allah tabaraka wa ta'ala har ya samu nutsuwa akan wannan aiki idan ya samu nutsuwa to rashin nutsuwansa rashin aikata wannan aikin alkhairi saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana wato wallazina amanu sunna qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tunma'innul qulub ai wanda suka yi imani zukatan suna samun nutsuwa ne da ambaton Allah duk ran da bai samu ambaton Allah ba sai ya samu bai ga samu nutsuwa ba saboda aikin ya zama jikinsa yakan samu nutsuwa da ambaton Allah Allah ya ce ai da ambaton Allah ne zukata suke samun nutsuwa duk abin da ka samu na duniya ba zai sa ka samu nutsuwa ba amma idan ka zama na Allah ka rike ambaton Allah tabaraka wa ta'ala dukkan arwa na shi karatun Qur'ani zikiri ne a afdalus zikiri la ilaha zikiri dukkan arwa na zikiri asar ka rike wannan da shi kenan ne zuciyar ka ta samu nutsuwa da shi duk lokacin da lokacin da ka saba ambaton Allah yi don baka ambaci Allah wannan lokacin ba sai ka ji ka shiga damuwa sallah ambaton Allah ne kamar yin salatu da zikiri idan baka samu aikata wani abu daga cikin nau'in wannan zikirori ba sai ka baka samu nutsuwa ba samun nutsuwanka ka ambaci Allah tabaraka wa ta'ala wa zila qurratu aynin li sallah yana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an sanya man samun nutsuwa sanya idonsa a cikin sallah idan ya ambaci Allah na cikin sallah sai ya samu nutsuwa saboda haka ake so mutum ya dawwama akan aikin alkhairi sannan ya ikhlasi akan aiki sannan ya kirta aiki da Allah yana so duk aikin da mutum zai yi wa yuskina hu mutum ya kirta wannan aiki ya shi aiki mai kyau shi yasa daga cikin magabata wani sarki sai tara fadawansa sai ware mutum uku waɗannan mutum uku yake kowanne ya ɗauki buhu ya je jeji ya je lambunsa gidan gonansa ya cika wannan buhu da ainihin kayan itatuwa kayan marmari kowanne ya cika buhunsa ya kawo ya je ɗaki kaza ya aji waɗannan fadawa sarki ya tura mutum suka tafi ɗaya da ya je sai ce ai yana ga wannan sarki yana so ya yi amfani da su ne shi yasa ya tura mu sai ringa zaben ƴaƴan itatuwa wanda suke da kyau wanda suke da kyau ya zaɓi masu kyawawa ya cika buhunta wannan kuma yace yana da rai kawai sarki zai sa a cire ne ya ba wasu duk wanda kawai hannun sai kai tsinka yake ya cika buhun a kai inda sarki ya ce a ajiye ɗaki kaza to ba wai dubawa zai ba wannan kuma yace kawai da ciyawa da ganye da itace komai turawa zai inda sarki ba za a kai masa ya tsinka ya gani ya kawo ba sai suka tsinka kowa ya cika buhunsa suka dawo da shi suka je suka ajiye a wannan daki washe gari ya zarke su aje a kawo waɗannan mutane uku da suka shigo gonan sunan kowa a tashi a cikin daki da buhun abin da ya tsinko a rufe su kowa ɗakinsa daban da buhun da ya kawo a rufe su cikin wannan ɗakunan na kwana talatin kada kai musu abinci kada kai musu komai kowa ya ci abin da ya tsinko shi kenan aka rufe su a cikin daki wannan da ya tsinko abubuwa masu kyau sai suka bada amfani da shi har wata ta cika wannan yau da ya samu wannan mai kyau ne ya amfani da shi gobe wannan saboda ya hada da marar kyau da mai kyau duka ɗayan kuma da ita za haɗo da itatuwa da komai da ciyawa kafin wannan kwanaki yunwa ta kashe shi da fatilatin suka yi sarki ya bude su sai ya samu wannan lafiyarsa kalau abu yadda ake so ya ma canja saboda ya samu yana amfani da wani yayi itatuwa masu kyau da ya tsinko wannan kuma ya shiga yanayi saboda wasu ba su da ke yi tsinko ba za a yi amfani da su ba wannan kuma ya mutu saboda yunwa sarki yake to wannan shi ne abin da Allah ya mana Allah ya turo mu duniya ne ya ce kowa ya je tsinka wato kowa ya je aikin alkhairi akwai kurku da za a je a sa kowa a cikin ɗakin shi kadai shi ne kabari idan an sa ka cikin kabarin nan abin da ka tsinka wato abin da ka aikata shi za ka yi amfani da shi a cikin kabari in ka aiki mai kyau shi za ka samu kamar wannan wanda ya tsinki ya yi itatuwa masu kyau ya ci gaba da amfani da shi idan ka tsinki marasa kyau kai ne za ka yi amfani da shi baka tsinki kowa kanka ka tsinta man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa alaiha duk wanda ya aiki mai kyau kansa yake ya yi haka ne saboda ya nuna musu wa'azi a aikace Allah ya tura mu wannan duniya ne saboda mu yi aiki gaba za a ji a sa kowa cikin kurkukunsa shine kabari za a sa kowa cikin kabarinsa faridan wahida shi kadai to kowa abin da ya tsinka a na aiki shi zai samu man waje da khairan falyahmidallah duk wanda ya samu alkhairi to ya gode wa Allah ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه duk wanda ya samu ni alkhairi kada ya zargi kowa ya zargi kansa saboda kai ne aka ce ka je ka aikata ka je ka yi aikin da kaga dama kuma man fa'ala ma sha'a da kiya ma sa'a duk wanda ya aikata abin da ya ga dama to zai gamu da abin da zai munana masa abin da ba zai masa dadi ba to saboda haka wannan rayuwa ta duniya mu aikata aiki mai kyau mu zabi al'amura masu kyau saboda da su za mu yi amfani a kabarin mu da su za mu yi amfani a lahira mu zabi ayyuka masu kyau muna aikatawa kada ya zama ba ma itikamil amal ba ma shirka aiki shi yasa wani daga cikin sarakuna magabata yana so ya gane ya nuna mutane cewa mutane ba su damu da turta aiki ba sai in sun ga za a tsaya akan wannan aiki in ka san aiki baka da suwa bai zuwa kai ba wanda ke sa ma ido akan wannan aiki to ba za a aiki mai kyau ba ko kuma gida aka bayar kana tsoro ran da suwa bai zo zai duba wannan kuma gidan naka ta ko baka yi ba sai ba zai ga mutum in ya san aiki shi kadai zai yi ba wanda zai lura da wannan aikin ba zai shi mai kyau ba to garin suna fama da yunwa sai ya je wani katon drum sai ce to harajin da ya dora kowa a cikin mutanen garin nan kowa je ya samu kofi ne na nono ya zai juya cikin wannan drum din amma sharɗi cikin dare za ka zo ka juye sannan yayi ka duba ba mai kallon ka kai kadai za ka zo ka juye ba wanda zai ganka shikenan amma kowa ta fitar da ya sa kofi ɗaya na nono shikenan aka tafi kowa da yaje sai fita tunda kowa zai kawo kofi na nono ni bari in nemo kofi na ruwa ai kofi ɗaya na ruwa don na sa shi ba zai yi tasiri a cikin cikin drum na kofin nono da kowa zai zuwa ba shikenan wannan yi wannan tunanin ya zai zuba kofin ruwa wancan ma irin wannan tunanin duka sai aka cika drum da ruwa ko bai san me ya dan wansa ya biye ba da gari ya waye sarki ya ja ka bude ruwan ya ka samu ruwan cike da ruwa a sai kowa ya yi tunanin cewa ya zo ya cika kofi da ruwa ya juye saboda in sauran sun sa nono shi ya sa ruwa ba za a gane ba za kenan kowa ba zai yi tukanul amal ba zai kirta aiki ba muddin ba mai ganinsa yana gani idan wani ya kirta aiki shi kenan ya wadatar masa baya bukatar shi ya kirta aiki saboda Allah shi kenan sarki ya ce to a zo a duba da aka zo aka duba sai aka samu drum suke da ruwa yace ya aka yi haka sai kowa wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan yace to dole Allah ya jarrabe mu da halin mutu kowanne daga cikin mu baya kirsa aiki baya aiki mai kyau saboda Allah kowa burinsa wane ya aiki mai kyau amma shi ba zai aiki mai kyau ba to halin da muke ciki kenan yanzu kowa muradinsa a masa mu'amala mai kyau amma shi bai damu ta ya zai mu'amala da mutane mai kyau ba muradinka duk wanda za ka yi mu'amala da shi ya kyautata maka wanda ka je sayan abu a wurinsa kada ya ma aiki amma kai an zo saya a wurinsa baka damu damuwar ka samu kuɗi ne baka damu kar ka yi aiki ba kowa muradinsa a iso a juyo kansa wato layin sai ito shi ma ya gallaza al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam halin da muke ciki kenan ba ma damuwa da al'umma mu kyautata musu saboda mu ringa ganin sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan al'umma al'umma ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah na son kowane ɗaya daga cikin al'ummanta sama da yadda uwa take son ɗanta to ban ma ganin cewa wannan al'umma ce ta al'umma musulmi na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan mun kyauta mata manzon Allah zai ji daɗi bayi ne na Allah wa anda laysa tarda man yadurru abdaka kai ma baka son wani cutar da bawanka ko abin da ka mallaka ka yau ko a makaranta ne da ka tura akwai masa karatu tarbiyya ka dake shi sai ka ji ka ji me yasa aka dake shi bakka so a taɓa naka amma sai kullum kana taɓa bayin Allah kana jira ka samu dama kaɗan ka gallaza wa bayin Allah al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka mu gyara ayyukan mu mu yi amala mu yi mu'amala da mutane mu'amala mai kyau sai mu'amala da mutane yadda kake so ayi mu'amala da kai ka kyautata wa mutane saboda Allah tabaraka wa ta'ala inna Allah kataba al-insana ala kulli shay Allah tabaraka wa ta'ala ya rubuta lisani kirkawa kan dukkan komai komai za ka yi ka sa insani kyau ta da ciki kada ya zama kana jira dama ta samu ne kai ma ka yi amfani da wannan dama saboda ka musguna al'ummar man Allah sallallahu alaihi wasallam da ji ai kowa in ya samu haka ya ce a kar ka damu da kowa kai dai ka gyara kanka sabarin ka kai kadai za a saka ka ba da kowa ba aikin ka da ka aikata a kansa Allah zai ma hukunci ba aikin kowa ba saboda haka idan kowannen mu ya gyara lamarinsa sai lamarin mu ya gyaru amma idan kowa yana jira kowa sai wani ya gyara za ka gyaru lallai lamarin mu zai gyaru ba saboda haka wannan zai sa mutum ya zama ya samu ainihin nutsuwa da ainihin ambaton Allah tabaraka wa ta'ala sannan abu na takwas annaha sababun li dukhulil janna aiki mai kyau dawwama kan aiki mai kyau shine zai samu mutum ya zama ya samu dalili na shiga aljanna saboda a dinan ya zo abu na wani da Allah da Allah أقول قولي هذا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله